آلين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
وقوله الرؤيا ثلاث وقوله فدن النبي صلى الله عليه وسلم yana arruya mafarki salasatin iyaka suka so uku daidai ru'ya haƙƙin kuma akwai mafarki wanda yake ru'ya haƙƙin mafarki ne na gaskiya wanda in an yi wannan mafarki daga Allah ne wa ru'ya yuhaddisu bi har rajulu nafsahu wa ru'ya akwai mafarki wanda tunanin zuci ne yawan tunanin zucin abu zai sa mutum ya mafarki yanzu kaman mutum yana da gonansa ciyawa ya kusan karbewa ya kasa noma to kullum ka danga mafarkin gona ka gan ka tsaye a gona ka gan ka tsaye saboda ciyawa ya kusan kwacewa ya sa kake tunani ne kuma idan mutum yana da yanu a daure aka ji an ɗauke son wane da na wane to kullum ya dinga mafarkin barawa a gidansa ko ya je gindin sansa tunani ne to akwai mafarki na bin wani abu a zuci wanda tunanin abin yake haifar da mafarkin
wa ru'ya tahzinin min ash-shaytan
wa ruya ta hazin akwai mafarki wanda zaka jinka ta ranka ya bace ka rasa yadda zaka yi ranka bace wannan daga shedan ne wannan bacin ran nan da ka gani to daga shedan ne wannan
wa qawlihi idza taqaraba az-zamanu lam takadaru yal mu'mini takadhibu
wa qawli ya za buhari da imamu muslim idza taqaraba az-zamanu idan duniya ya zo karhe lam takad ruya al-mu'min ta gado in dai mu'mini ya mafarki to wannan mafarkin nan ga ba ƙarya bane eh mafarkin mu'mini zai zama gaskiya idan duniya ya zo ƙarhe wa qawlihi asadu kulli da'in al-baradatu wa qawlihi badan annabi ya ce asadu kulli da'in duk wani jinya sanadiyan sa kohi ne kohi ya ji haifar da kowane irin jinya in ka ga kana cewa wallahi basir ne da ne cin to ne da kai da yawa wallahi wani siga ne ci ne kurin wani hawan jini ne ci ne duk wani jinya sanadiyansa kohi ne eh in ba haka ba dai ka kama azumi ka gani yau ka yi azumin litinin ka yi alamus ka yi ka dage to kowane irin jinya Allah ne da baka dai amma dai ka ci ka kohi kana haki kullum kana zaune haka a to kowace irin jinya ta samu kofar da za ta shigo maka kowace jinya sanadiyarsa kohi ne shi yasa ake so a rage ci mutum ya raba cikinsa gida uku ɗaya ya ci abinci ɗaya ya ruwa ɗaya bari yana shaƙin iska.
وما روي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم
وما روي ينا دقى أبن دعاك رويته عنه دقى النبي صلى الله عليه وسلم fi hadisi abu huraira a ruwayan abu huraira da aka rawaito daga dabaraniya ya rawaito a cikin hausadansa min qawli ga fadan annabi sallallahu alaihi wasallam al ma'idatu hawrul badani wal uruqu ilaiha warida al ma'idatu kaga uwar hanji wanda mu a Hausa muna kiransa da uwar hanji a turanci ana kiransa da stomach hawrul badani shine tafkin kogi ko ina da ko ina yanzu uwar hanji yake raba jijiyoyi ai jijiyoyi ba wai kamar wani kofa ne aka bude za su yi ruwa ba a'a in ka ci abinci injin da yake tafasa abincin yake gyarawa ya ba ko ina da ko ina ya raba ya bar uwar hanji ne idan ka ci ka koyi uwar hanji shi zai ba wannan hannun ya ware hanyar jijiyan sai ba shi ne za ga hannun ya yi ƙarfi wannan hannun ma ɗauka kai masa ya kai wa jijiyan idanunka in ka ci sai ka ji idanunka garawun ka bude kana ganin mutum bayan nan ya ja ya kai wa jijiyan bakinka ka ji muryarka tana fita an kako shi ya kai wa kafafunka in kana tafiya nan ɗinka za ka ji kamar za ka faɗi yunwa ne daga kaci din nan Allah ya dauke to za ga nan din ya fara karfi to uwar hanji ce za ta raba ta kai wannan jijiyan ta kai wannan jijiyan shi yasa gaba ɗaya karfin namiji yana dubura ai karfin gaba ɗaya dubura yake a nan aka tara duk matattaran jijiya yana dubura ta nan za a ware kowanne a kai masa nasa ina fata kun fahimta to yasa daga zaran dubura ta samu matsala to mutum ya samu matsala in mutum an ce basir ya ratsa shi dubura ga yadda ya zama to nan gaba sai lahola mutum takan ma zai rasa to ka gani yawanci ne duk wani magana zai sha maganin basar ba zai karbe ka ka rage shi ka rage shi kur kuma ka daina yawancin abu mai laifi ka rage in ka rage shi kenan za ka ka samu sauki kowane jinya kuma ya fara tafiya ya fara baranka
وإن كان هذا حديثا لا نصححه لرأفه وإذا ما حديثا بذي يا إنغان تاهبا سوى دلوني هي حديثا إسنادنسا أبو وسمع لمن دبان وكونه موضوعا تكلم عليه داء قدني
وكونه كذا أنسى حديثا وسمع لمن سنسى موريئه ta kallama ne malamin da ya magana kan isnadin hadisin ba kan hadisin ya magana ba kan isnadin hadisin babban malami ne malam dara kudu ne shi ne raunana hadisin
wa qawlihi khairu ma tadawaitum bihi saudu wal ladudu wal hijamatu wal makiyu
wa khairu ma tadawaitum bihi annabi ya faɗa yace mafi alkhairin abin da za ku yi magani da hi saudu digawa digawa digawa ya fi magani bature ya dauka ai ya daga wannan mai ya dauka ba ka yanzu ba ka da lafiya sai ya ce a sa ma ruwa ka je ga ruwan ba daga yake ba das das das das ba ka yake tafiya ba to yawanci ma marasa lafiyan kwanan su ya kare likitocin ne sanadi yayi likitocin ne kurin sai ku duba yaro bai karatu ya san abu kurin ka ce wai wane ma ya dan yi karatun asibiti shi ma zai kara ruwa idan an tambaye ka aiki ka tambaye likitoci ka ce wanne aiki ne ko kowanne hadari kai kana zamanin allura ne fa ba yi ba ne ƙara ruwa ya fi allura hadari sau ɗari kare da ganin alluran ana lalamo jijiyar shi alluran matsalarsa kafin a samu ne idan an samu jijiyar an sa akwai jijiyar jini akwai jijiyar ruwa to idan an sa saboda in an cire kar a sake sa wani gun da ba jijiyan ba yasa ake sa gaba ake liƙewa a bar wannan kullutun a gurin saboda wannan gurin yana ba da wahalar samuwa to nan gaba an zo sai a jona jijiyar jinin in ruwan ne ma aka sa na ruwan jijiyan yana bacewa to sai a liƙe bakin alluran a bari wannan matsewa da aka yi da wani gam dan yana ba da wahala hi samun wannan jijiyar shi yasa duk mutumin da aka yi masa allura injection a turanci in dai ba samu kan jijiyan ba to wannan hannun naka zai daina aiki kuma za ga hannun mutum ya kumbura allura ne aka yi ta ba kan jijiya ba wannan chemical din ya ya ga wata layi ya bata wannan gabar kuma idan ya baci to hannun ma kamar fara layi zai zama idan bata baci ba zai kumbura idan kuma an zo da sauki to hannun zaka ji dai ba karfi har abada kullun yana ma ciwo allura ne ba yi da yadda ya kamata to wannan ai da sauki shi kuma ruwa hadarin sa babba ne duk lokacin da za a sa mutum ruwa wannan ruwan da kake gani ba ruwa ne na randa ba fa ba wai wannan ruwan na randa ba ne kar a garin ku ka ji an sa ruwa ya kare ka gana bude roban ka je ka bude ka dura ruwa ka ce za ka sa a'a ruwa ce wanda akwai aikin da ka zai yi an je an dafa ruwan duk wani aiki da koda zai yi ya ya wahala an gama yi kodan ba zai wahala ba shine dalilin sa ruwan in ya yi jikinka ya gama dahuwa wani aiki da wani na'ura na inji zai yi a jikinka to an bayi sauƙi domin dama kodar tun da ba ka da lafiya ba zai yi aiki mai kyau wato an hutar da hihi ma ya huta shine dalilin sa ma ruwan wannan ruwa kuma yana da chemical wandan an sa yi shine ruwan shine tuwon idan kuma an sa ba za ga ga abin karawa ga abin ragewa a dinga duba yanayin numfashin dan adam ana sa ruwa likitan da duk zai sa ma ruwa inda ya kamata ya mai da hankalinsa ya gani a jikin ɗan adam shine art ya dinga kallon zuciyarka ita kuma in likitan zai kalli zuciyar mutum ba nan kirjinsa zai kalla ba ya dinga duba sayit ɗinsa na ɓangaren left nan zai dinga dubawa sai na bangaren left ɗinsa zai dinga duba na hagu ya dinga kula da haƙarƙarinsa ta bangaren hagu kuma yana kula da numfashinsa to shi ne a ga yaya sai ya sa wannan abin a ƙirjin mutum ba ruwan zai sa ba ya ga yaya gudun zuciyar take sai a daidaita ruwan da daidai gudun zuciyar don idan ɗigo ɗaya tal ya faɗa na ruwan ba inda zai tsaya sai ya je zuciyan ya yi ga zuciyarsa ya harba to sannan kuma wani ɗugun ya fada haka ake so shi ne ɗin nan ya fada sai ake ga zuciya zuciya sai ta raba shi in ya fada sai ta raba shi to idan an ce wani ya zo ya sa ruwa zuciyan yana dule ruwan yana gudu to wannan shi yake haifar da hawan ruwa yadda ake da hawan jini ta ka yi ma hawan ruwan daga zuciyan ba ta gudu ruwan yana gudu to ruwan yana taruwa zuciyan ba ta harba ta raba ba wannan ruwan ya wannan ya wuyi ne da an ƙara mutum ruwa bayan minti biyar za ga ya mutu likita ne kai shine sanadin kai ba kullum duk likitocin su suke kai ba abin da ya fi wannan hadari dole sai an haƙura an gwada an ga gudun zuciyar to haka gudun ruwan in zuciyar tana gudu sosai ya fi na ruwan to likita sai ya aura ya ƙara gudun ruwan don tafiyansa ya zama daidai idan ya fara dile sai a rage gudun ruwan su tafi a dile ɗin har ruwan ya bi dile a kan zuciya idan kuma daidai ne yake tafiya to ruwan ma su yi daidai a famfan amma yanzu ƙara ruwan da ake wani sai ka ji likita ya ce na sa ruwan in ya ƙare ku cire ka za ruwa an gaya ma an kai likita ne wani likita ne ai wanda san in kai likita ne wani likita in ka kare a shirya wannan daure shi za ku yi wallahi ai idan ka zo wannan aikin mutum daya ba wani aiki yayi a gaban ka tun da ka yarda a kawo yi gaban ka za ka yi aiki to kan aikin za ka tsaya in an fara sa ruwa kana zaune kana kallon sa sai ruwan ya kare kana zaune bayan nan yadda ka za ka cire amma wai na tafi in ya kare a cire ko kuma da ko gaba zai kare da ruwa ko kuma likita zai ce wannan ruwan zai yi dile ni ko na so zan yi magana bari in kara gudun ruwan dan ne da wurin tafi to wannan yawancin likitocin su suke kai mutane kuma ba kowane likita ne za ku sa zai kara muku ruwa ba ku ga yana da ilimin abin kai kuma da jinyar da bai kai ya kama ba ka daina garaje a kara ma ruwa fa ka daina gada ya yi ruwa za a ƙara mun to wanda zai ƙara ma ya iya ƙara ruwan tambaya nake maka to haka na wakalla ne ya mafita ka jaka sai kai da kafa na akwai a rababbaka maka shi an jima da romo romon nan ka dinga ya iya ruwan da ake bukata da jinin da ake bukata za ka samu a nan ba kurewa sai ba ka je ka sai wannan ƙwayoyin nan wanda ake ya mai hoton kifi wanda za a ga ana yara na vitamin din nan in ka nema sai ya dawo ma da shi da wancan vitamin din da wannan sai ka hada sai ka tada ruwa sai ka tada jini shi ga nan kai ma ka ta ma kuna jinya dan ka ta kara ma ruwa in ka ji mutum yana dugu dugu wai ruwa ka kara ma ruwa kara maka to shi ga nan mu Allah ya tsallakar da mu ni tunda nake ma ba kara min ruwa ba ana mutane muka sani da kiyaye ba ni din da nake ba taba ƙara min ruwa ba Allah ya hana ba ƙara min jini ba ba ƙara min jini ba ba ƙara min ruwa ba tun da nake Allah dai bai yadda ba in ko na gona ya tsage aje a ɗinke mu ma ni ba a yi ba ba a yi in ya tsage haƙura muke yi a jira ba ka je likita ka je ka je ya ɗinke kanka ko ya ɗinke wani gurin ka kana raba wannan ka yadda da Allah kuɗin ka je gun wanda ne ka sa magani na itace ka je ka nemi ka dan nasa far sai ka bari in dai jikin da addu'a shi kenan zai kame ba komai amma ba kankane kuna hasa kuci abu kankane kana zazzabi nake ji zazzabin baka san maganin sa ba Allah ya daura ma zazzabi ka je ka nemi rob yadda nake yi yadda nake din ban sani ba wani ma ya ko haka ne ni ka san likitanci na gwada nake kala kala ina ji gudun rob zan saya kamar guda hida kwanan nan yadda ne rob na nema guda hida na nema man shanu in na ɓare rob ɗin gaba ɗaya na lafta sai da rob hida na ƙara sa jikina da man shanu na lafta rob ɗin da jikina da man shanu in an sa ya je kusa da makogarin sai a dinga ma ba haka ake da to yanzu bature sai ya kawo ta hanyar jijiyan ma ruwan zai shigo amma fa ka sani sai ya je sai ya je sai ya je zuciya to wannan shine mafi alkhairin magani amma in za ku yi ku nemi likita wanda ya san kan abin a daina neman yaran da ban sani ba kurin a ce kowa ya ƙara ruwa wani ma ya ce ni na zan je wani guri bari dan ƙara famfan sirri yanzu ya ƙare fa ka ce wai likita ma bai iya ba he ka gane likita bai iya ba idan uban ka ya mutu a to tunda ka ƙara ruwa mutuwa zai yayi duk mutumin da za a ƙauye mutu za a gane cire ruwan a jikinsa ruwan ne garin ƙarawan ba a iya daidai ba kurin likita ya fara wai za ka zo ka buɗe famfo sur ya ƙaru yanzu ya ƙare yanzu ya ƙare ba fata ba ki ake sha ba fa to yadda ka ga na ruwa haka na jini ma yake shi ma jinin ya faɗa zuciya zuciya za ta harba shi to wannan shine mafi alkhairin magani amma a nemi ilimin abin bayansa kuma walhijamatu wal lududu ko shine ludud shi wanda ake sawa a nan ta bangaren gehun baki a dinga sawa ana wa mutum dure da kunu ko da ruwa mai dumi ko da farfaro to wannan sunansa lududu wal hijamatu sai kaho shi ma kaho shine magani kaho amma ba kowane lokaci yake yin sa ba a wutar yake yi eh sha biyar ga wata kuma in za a maka farin wata yana yin sama ya fi lada kamar tara ga wata sha ɗaya ga wata sha uku ga wata sha biyar ga wata inda laruri ya so ma za a yi amma wayannan kuma sun fi kuma hakan ma da ana yi a ranakun da yake wuturi in za a ma ƙaho kamar yau zuwa gobe to hiya za ka yi ba daga za a ma ƙaho yau ka dinga cin abinci ba kafin ƙahon da awahi da ka bar cin abinci kuma in za a maka ka yi ƙoƙari kafin a maka ka samu lokaci ka ɗan kwanta ka ɗan yi barci in zan samu ne duk sassafe kana tahi a maka jijiyan duk wani jini macece ya je ya nemi wani guri ya kwanta to idan wanzami ya zo zai yi ƙaho ba haka kurin ake irin na zamani ɗin na roba ba da farko wanzamin ya ɗora ƙafan yamci kar ya tsaga in ya ja ya ja ya ja wannan naman jikin nasa ya taru ya jawo to wannan jan da yake duk mataccen jini ya biyo ya zo gurin nan ma ya zo nan ma ya zo bai samu kofan fita ba kuma yi jan zai sa jini ya taru a gurin fatan jikin naka a hawa ɗaya hawa biyu hawa uku fatan ya ɗan kumbura in an tsaga ba zai ji ma ciwo ba iya jinin kaɗai za a tsaga ba za a je fata na gaba ba kar wanda mai dinga tsagawa har ya wuce wannan farin it it it kamar mun tsini it it it it it it zai tsaga in yi wannan tsagun akwai wahalar ja amma ya fi magani amma wanda zai sa lip lip lip lip lip to ya dinga zubar ana ayayi jini nan ko iya dinga ma mugunya ba wani jini da ya yi kurin jini ya je ya taɓo jini ne kyau ya ke zubar maka ba mummunan jini ba ne taci kan gari bushe ya bushe ne mai akan aimanoyi ne ƙananan ƙofofin wannan in za a ja jini jini mai rai ba zai fita ba ba zai biyo ba sai mataccen jini ne zai zo tsir ya fita tsir ba ka san za a dinga yi a daskare yake bayansa kuma sai ruwa ruwa irin su amfuni da su wani jinyoyi wanda yake tare shi ne zaba amma mutumin da ya dinga lima ma afga to jinin ka mai kyau ya zubar kuma gurin ba zai buhe da wuri ba in dai ma kaho yau gobe da jibi kwana biyu gun bai warke ba wanda mun bai iya kaho ba bakin kaho bakin sa kwana biyu saboda dama sama sama aka bi ko mataccen jini ne zai fito ba mai rai ba amma wanda ya dinga tsagawa sosai a wannan dama burin sa ce ya zuba da jini to ya zuba da jini mai lafiyan ya zubar ba mataccen kuma da kyar za ka warke saboda ya riga ya fara taba ma farin fatan da ake kiransa da garkuwan jiki ina fata kun fahimta kuma wanzami idan ya ya ja din in ya dan dade to in ya cire kahon to in ya koma fa wanzamin fa ya kula in zai yi tsago fa kar ya ja har iya shatan kahon kahon fa ma'auni ne iya cikin tsagun ya dinga barin balas kamar haka kar ya je kure iya tsakiyar tsagon wannan kewayen a tsakiyar zai yi tsagon nan sama nan nan saboda in an zo jan ƙahon so ake wannan gurbin da ya kewaya kuma sai ƙahon ya komo ya sake sa shi in ya komo ƙahon ya cike daga ƙahon ya gama faɗa gurbin za ka ji fak ya faɗa ya janye iya gurbinsa to iya nan zai tsaya nan gaba kuma idan an yi sai a sa gurin ruwa sai a kyale kuma an kyale din yana taba kahon ta sama haka yana dan kada in ka ji karkar to ba zai fada ba in ya ji ya bada sako sako zai dan bude wannan dankon ya ja oxygen din ya koma ya to ya ja ya gam ya bari idan ka dade ka dade kaɗan in an zo ba cirewa za a yi ba a dan sa ruwa a murza bakin a murza a lele a matsoyi sosai gam sai a sa kuma a bari can ma ya haka can ma ya haka to an jima za ka ji gam ya riƙe ka can an jima an an zo saki ba kurin roban za a cire ba ya sa bakinsa hiwan zamu in ya sa bakinsa hankali ya dan buɗe wannan roban yana shan iskan iskan yana koma yana koma to ya kusan zuwa ƙarshe sai a ɗauke danƙwa to ya ɗauke nan gaba kuma aikin da danƙon yake tun da ba oxygen ya koma ƙarfinsa sai ya dafa da hannunsa sai ya bude bakin ta sama sai ya toye da yatsansa karami wannan kofar ta ƙasa to gaba ɗaya jirin zai fada cikin ƙahon in ya fada to baki bakin kuma da bakin ƙahon zai dinga bi zai dinga bi zai dinga bi sai ya kazo sai in ya kazo ya toye wannan kofar in ya toye yadda yake so zai yi da ƙahon ba iska a lokacin da yake so zai zuba in ya zo ba wai kurin zubarwa haka zai ba sai ya saki yatsansa to iskan zai higo ta ciki kuma zai ga jinin subut ya zo ya zubi daga nan kuma sai ya sa ruwa to wannan ma haka in aka yi haka shikenan sai ka ce da wanda mun ya tofa ma bismillah da kulhuwa bismillahir rahmanir rahim Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya sa hannunsa sai ya dan mammatsa sai a ce a kawo maraf a take saboda kar wani kohobin cutar ya higa gurbin sai Allah ku turo a shafa a shafa nan ma haka sai a je ka dan zo na ka huta to shikenan ba zai dade ba sai ka ka samu sauki duk wani jinya an fitar ma wannan shi turawa suke duk mutumin da jinya ya dame canja masa jini suke to jinin ka ana canjawa mata abin da yasa ba a masa kaho su duk wata suna samun zubuwan jini suna haila wannan shine dalilin da in ba wani ciwo mace ta ji ko a kafa ko a gwiwa ba ko a wani guri ba dole ne a mata ƙaho ba rayin ƙahon su saboda su duk wata ma suna zub da jini amma mu to wannan ƙahon shi zai sa kowace irin jinya Allah ya baka sauki ka rabu kuma a yi ma da niyyar sunnan annabi dan annabi ƙaho ake masa lokaci bayan lokaci to ko ma ba dan ka samu lafiya ba dan koyi da sunna za ka yi kuma shi ƙahon ya fi komai samun sauki annabi ya ce da akwai abin da zai raba mutum da jinya har abada da ƙaho ne kuma annabi ya ce tun daga nan saman bakwai sama ta ɗaya zuwa saman bakwai duk mala'ikun da ya tarar za su ya rasulullahi ka gaya mutanen ka ba a yi musu ƙaho fa eh muna ma wasiya fa ka koma kai al'umman ka umarni fa a dinga musu ƙaho duk mala'iku wasiya da suka ba annabi kenan ina fata kun fahimta to ya kai gaba kaɗan wal mashiyu wal mashiyu kuma da tafiya waraka yana tafiya kar kullum ka zauna guri daya baka tafiya kana samun tafiya na kilomita daya ko na kilomita biyu ka dinga tafiya kar ka zauna kullum kana zaune baka tafiya jinya ne eh jinya ne ba a so a zauna haka a dinga cin kilomita daya ko biyu ana tafiya kamar daga wancan gidan nawa zuwa nan to in zaka wuni ma duk sallah lokaci biyar ka dinga zuwa can kai alwala ka dawo ka dinga zuwa kana dawowa to ka kai kamar sau biyar ka samu tafiya da ya kai kamar kilomita biyu to kaga ka samu ƙaruwa kuma a nan garin zuwa kaman banjari kaman gamgabi to kaman matabaran wani abu ya faru kar ka hawa abin hawa ka dinga tafiya a kafa eh in a haka za ka tafi za a ce me dalili to ka dinga tafiya a kafa idan kana da gonanka da bai fice kilomita biyu ba ba wani halin hadari ba ba kuma ka dinga zuwa a kafa za ka daɗe jikinka da ƙarfi kuma za ka samu lafiyar jikinka ana son yawan tafiya ka dinga dan kewayawa in ya gagara a cikin kama kana dan kewayawa a gidan gari za a ci aikin addinin yawanci aikin namu na addini ma akwai tafiyan a cikin aiko kun gani daga nan zuwa maka da a kafa ake tafiya ai a ji a dama in an je bakan kuma za ga ana ɗawafi a ƙafa ana kewayawa don a samu lafiyan jiki kuma a cikin addinin kuma a makan in an zo an taru za a je arfa waje ake fita a ƙafa ba a hawa abin hawa in ma da abin hawan dai to ana fita wasu a ƙafa in kun je kun gama kun yi tsayuwan arfa kuma sai ku dawo fitan nan da dawowa tafiya ce a ƙafa kuma masallaci ka dinga tafiya a ƙafa kasuwa in ba nesa bane kai kokari ka tafiya a ƙafa ka daina zama baka tafiyan ƙafa eh duk mutumin da baya tafiyan kafa zai yi saurin tsufa amma duk inda bai kai ba sai a danga tafiya mu ma duk wani abu ya faru za mu je a kafa akwai barin mu muna tafiya ka san ba mugun sarki kai mugun ba fare kana tafiya a kafa sai wani mutum ya zai ce wannan kai zaka tafi a kafa kuma ga hadisi nan sai mu kyale mu daga nan zuwa kiri kasan mu an dai ba gaggawa muke ba mu tafi a kafa ko ga yankara ka sai kawo abin hawa daga nan zuwa guru zaka fitar da gilfa ne ka tafi a kafa ka ji kana warewa duk naman jikinka in kai gumi sosai in ka zo an jima kai wankan zai ka ji wasai jikinka ka bari eh waraka yana ga tafiya shi yasa kar ku sake ku dinga yin tafiyan kafa ba abin hawa ba fa
وخير الهجامة يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإهدى وعشرين زي الذي يجي وخير الهجامة ما بيا da kai da rane kun da za a yi wa mutum ƙaho yau maza ba ahira ranar sha bakwai tisa ahira ko sha tara ga wata ide iri da ko ahirin da ɗaya amma baka kula fa tun da an ce ma ƙaho ɗin ka tsaya kan ƙahon ka zai yanzu akwai ƙaho na roba an fitar shi wanda akwai akwai famfo ko ana danna ana danna kara ma da na roba ka ce kai ka je ka nemo ƙaho a ka zo ka mun wani abu na roba wanda ban sani ba ai wannan din ma yana yi na san yana yi in ba rasa wancan aka yi ba dai ba na san wannan amma rasa akan da ruya ma amma dai kaho din amma shi kadai kahon ma akwai isu ladima jikinsa dan a jikin mai rai aka ciro shi shi kuma kaho ka san baya mutuwa ai wata rayuwar ce ma take sauko mata sabaninsa da roba ba roba za a ma ba ka je a ma kaho na saniya manganjin kangari da nanja kangari eh a larabci kuma sai a ce hijamatu a hausa kuma ƙaho to a ma ƙahon ƙahon za a ma kuma a ma wutari kamar yadda ɗazu muka faɗa annabi ya ce ranar sha bakwai ga wata ko sha tara ga wata ko ashirin da ɗaya ga wata ana neman wutari
wa fil udil hindi sabatu asfiyatin min hazatul jambi wa bi udil hindi akwai wani itace da ake kiransa da ummu qaisu fil udi a turaren wuta na indiya sabata ashbiyatihi ma akwai waraka guda bakwai daga ciki za ta jami ana makwai biya an kaje gun masu sai da tararen wuta ka ce masa udul hindi nake so udul hindi to su sun sani za su nuna maka udul hindin to na udul hindin ga irin amfanakan da yake yi to idan ka samu idan baka san yadda zai maganin ba zo mu koya ma idan ka karbo udul hindin ka kawo shi in ka kawo wannan isman nan namu sai ka nema a ruwa ka toba fatiha bakwai isman bakwai ka sa udul hindin ka masa wanka in udul hindin ya buhe ka sassake yi ka turara duk bukatar da kake bukata Allah zai biya ma eh dan yanzu abin ya zama sai da technology eh sai mu juya yi na zamani tun daga ismin muna da himu mahadin yana gurin mu kai kuma udul hindin yana gurin ka to zo mu baka mahadin magani kuma yana gurin Allah الله يساك الأركين
وقوله ما ملا ابن آدم يا شرا من بدن إلى قوله فإن كان لا بد فثلث للدام وثلث للشراب وثلث للنفس النبي صلى الله عليه وسلم أرواية ترمذي دا إمام أحمد ابن ماجه دا حاكم yace ma mala ibn adam babu wani abu da dan annabi adam zai cika wai a'a na jaka sharran wanda yake mafi sharri kamar mutum ya cika cikinsa har yi zuwa faɗansa da annabi ya ce ba in kana labuddan in ba makawa fa sulusun lidami ka raba cikin naka gida uku ɗaya ya zama na abinci wa sulusun kai ɗaya ne sharabi ga abin sha وثلث كيد يلي النفس دنك شكي نمباهي
وقوله وقد سئل عن سبع أرجل هو أم امرأة أم أرر وقد سئل عن سبع أيوة النبي تنبيه da Qur'ani ya ce laqad kana li sab'in fi masakinihim aya to an ce sab'in din ya rasulullahi a rajulun mutum ne namiji huwa aw imra'atun ko mace ne am aradun ko larbi ne sab'in din ya annabi ya ce فقال رجل ولد عشرة تيامن منهم ستة وتشأم to أربعة annabi ya ce ai ai saba'in din mutum ne eh mutum ne saba'in din aka haifar masa da yaya goma ta ya mana minhum fidda yayansa guda yi da suka je can wajen yaman suka zauna wa ta sha arba hudun suka je suka zauna a syria shine ma'ana mhm.
الحديث بدونه duk da ma tsawon hadisin baki daya وكذلك جوابه في نسب قراءة وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها بالنسب إلى سؤاله jawabi bayan nan har ila yau haka zalika jawabu ga amsan da wannan annabi namu ya bayar fi nasabal qura'a a nasaba na qura'a wa gairi zalika da wani wannan ne ma irdarbatil ard wanda laraba suna kai kawo wanda suna girgiza ba san hakikanin yadda labarin yake ba ala shagal ya da shagaltuwa da ya bin nasab wajen nasaba ila su'ali izuwa ga tambaya ta sa mm.
أما اختلفوا فيه من ذلك
amma bisa ga ikhtilafu bi wanda suke sabani cikin sa min zalika daga cikin wannan mhm.
وقوله حمير رأس العرب ونابها wa qawlihi badan annabi yace kun ga yimyarun kabila ce sanan ya fa daga yaman annabi yace razul arabi ita ce wato foundation din larabawa ita ce asalin larabawa wa naba ita ce kuma ginshikin larabawan naba mai ma'anan fira mhm.
نعم، ومزحج هامتها وقل سمتها
wa milhijin su ko kabilar milhijin ahmaduwa su ne makwarkwadan larabawa abinda ake nufi da makwarkwada a shirabaha maɗaukakan larabawa wa galka matuwa su ne maƙogaran larabawan Mm.
والعبد كاهلها وجمجمتها
amma kabilan azidiyawa daga yaman kailuwa su ne kafaɗan bayan gadon larabawa wa jumjumatuwa su ne makwarkwadan larabawan Mm.
وهمدان غاربها وذروتها amma kabilan hamdanu garibuwa su ne ka- tozan tozan wuyan wato wato tozo kaman ka ce doron wazir watuwa ita ce tsoron ruwanta Mhm.
وقوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض annabi ya ce kun ga zamani juyawa yake ai kamar yadda ranar da kamannin kamar yadda Allah ya halicci sama da ƙasa Allah ya halicci sama da ƙasa ya kwana bakwai ko to ai duniya ita ma ta juya bakwai ne ai lahadi litinin talata laraba alamun juma'a to ba wani gudun sai kuma lahadin to tana juyawa ne ka yadda aka halicci sama da bakwai to haka ita ma take juyawa Mhm.
وقوله في الهور زواياه سواء annabi ya faɗa tafkin sa na alkawsara fi hauri annabi yace tafki na na alkawsara wa zawayahu da inda yake kewaye da taukin shine zawiya sawa'un ko ina da ko ina daidai da daidai ne Mhm.
وقوله في حديث ذكر annabi ya yi bayani a cikin hadisin zikiri وإن الحسنة بعشر أمثالها annabi ya ce in kai tasbihi goma tahmidi goma takbiri goma kaga ya zama talatin wa ina la sanata illa da bi ayir amsali an kai dai da goma za a cika maka Mhm.
فتلك مئة وخمسون على To اللسان kaga idan ka lissafa ya zama akan har ya ɗari da hamsin kenan Mhm.
وألف وخمسمائة في الميزان kuma dubu ne da ɗari biyar nauyinsa a mizani Mhm.
وقوله وهو بموضع annabi ya faɗa yana wani guri a wannan gurin annabi ya yi bayani نعم نعم موضع الحمام Ya هذا
jama'a da Allah ce nan gurin banɗaki ne gurin wanka da nutsuwa haka annabi ya faɗa وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة annabi ya faɗa tsakanin gabacin duniya da yammacinsa da alƙibla ne kaga mutumin maka mutumin da yake gabar da maka yamma zai yiwu mutumin da yake yamma ya kalli gabar mutumin kudu ya kalli arewa arewa ya kalli kudu qur'ani kuma ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuke ku juya Allah yana gurin Mm.
وقوله لعيينة أو الأغرأ أنا أفرس بالكيل منك wa qawli li uwaynata annabi ya ga ya uwaynat ko kuma ya gaya a ƙaraba ɗan habiti ɗan ƙabilar tamimiyawa ka je da ake gaya masa annabi ya ce ana abrahu bilkaili min kai ce kai na fi ka iya doki fa haka annabi ya gaya masa ya ce na fi ka iya doki ya rasulullahi ka fi iya komai shi mana kai ko ai shi ko da zai ƙara magana ya ce ya rasulullahi ai dama abun ka maka koya ya manzon Allah ta hadisi ne bi ni'matillahi wa qawlihi li katibihi akwai wanda yake wa annabi rubutu da ya zo gurin annabi ya zauna annabi ya ce masa ra'il qalama ala udhunika fa innahu azkaru lil mumilli annabi ya ce alƙalamin ka sa shi a kunnanka fa inna huwa azkara zai tunatar da kai idan ka kosa ka dinga ajiye alƙalami a kunne hadha ma annahu sallallahu alaihi wa sallam
haza tare da wannan ma'anahu sallallahu alaihi wasallam kaga wannan annabi namu kana la yaktubu walakinahu utiya ilma kulli shay kana la yarbi annabi baya rubutu Allah ne yana masa aka ce amma yafi kowa iya rubutun fa Allah ne yana baya yi baya yi baya rubutu saboda wala ta kudu bi yaminika idan lartabal mubdiluna in ka rubuta masu shakku da masu kokonto sai su ce ba kai bane to yi baya yi amma ko ya fi kowa iyawa haka za ka faɗa karka ce wai baya yi ba baya yi na bai iya ba ne baya yin Allah ya hana yi kuma ya fi masu yin iyawa sai manzon Allah
حتى قد ورد الآثار بمعرفته حروف الكد وحسن تصويرها to ba da banza ba hatta haddai ma da ba rubuta lakin utiya ilmu kulli shay Allah ya sanar da annabi ilimin komai hatta kad warada al'azhar wa hadisai sun zo bi ma'rifati huruf al-kadi ya fi kowa sanin harufa na rubutu wa huzuna tasawiri ha da yanda ake wa rubutun tasawiri ya fi kowa iyawa annabin namu ka kaulihi na'am ka kaulihi la tamuddu bismillahir rahmanir rahim annabi ya ce kar ku ja bismillahir rahmanir rahim ya za a yi sai ya ce ku yi cif cif cif cif za ka yi bismillah in ka yi ɗugon baɗin sai ka yi baɗin sai ka yi tantan sai ka yi ni'aran alo da dan hakurin ka yi tif tif a yi tif tif kar a ja ya yi tsawo da yawa ya sa mutum ya ji allansa ya sa bismillah ya ba da tazara a rahmana nan a rahimi ka ce ba haka annabi ba ka yi tif tif ka koya musu ka ba gwaninta bane ka cika alo da bismillah ka yi doguwar bismillah gajeriya za ka yi ta wannan wannan goron ban ya yi sama sosai ni a ran ma ya zille ƙasa alifi ya zama dogo nan jaye guda biyun kar su kai alifin shi kuma hakurin in kayi ya zama a kewaye yake kar ka yi ya ka ɗauko ta sama ka ɗora ta ƙasa ma ya ɗan yi ƙar ta sama ma ya kuma zai fito biyu in kai alu da lanjayen su yi daidai su yi tsawo in ka ja kar tsakaninsu da ran ya yi tazara sai ka yi raɗin ka yi jirge kyat sai ka yanke raɗin in kai za ka yi arhamani ɗin ba ta sama za ka fara ba ka jagora in ka ɗan jagora ka ɗan ba mai yawa ba ka ɗauko haka rabin ka ɗora shi a kai mun jayan ka ɗan ɗauko daga inda ka ɗan jagoro ka zille sama to zille ƙasa ka zo ka haɗe za a tsakiya za a ga ƙasan ya yi rami kaɗan sama ma ya yi in ka jago nuwaran sai ka kewaya ta kuma sai ka yi arrahamani arraham alu da nan jaye da radan arrahimi kuma jagora ka zo gun yaɗin kar ma ka ɗora komai ka in ka zo yaɗin ka ɗan yi tsininsa kaɗan in ka zo nuwaran sai ka zille ka ya ka yi ƙasa sai ka ɗaga yaɗin kuma za ka ɗaga ba ɗora za ka yi ba ta ƙasa za ka fara yaɗin kai je to za ga ya dan yi dungu a sama nan ma ya dan yayi dungu wancan kuma haka da ka dan ya ga sai kai haka ku ce sai kai bismillah tip tip haka annabi yace yace kar ayi bismillah dogo ayi ta tip tip idan kun duba littafin nan wa za ga an yi bismillah tip tip amma ba ba irin rubutun laraba ba ba irin na laraba ba su laraba suna haɗe mi'ara mun mu bude kofar mi'ara eh suna haɗe mi'ara kuma suna duk inda mi'ara yake balarabe baya bude shi a rubutun nasu na rubutun misira to budewa muke wannan mi'ara ɗayan ka bude kofar ta nan ruwan mawul haya na aljanna yake fita hakuri kofar nan ta nan nono yake fita yawa min jayen nan ta nan zuma yake fita mi'aran ka bude ta nan giyan yake fita masalar jannatin da fi wai da mota fiya ana harin min ma in gaira asinin guda hudun nan to ta kofa hudun nan suke fita a bude kofofin a bude kofofin in an bude shi kenan
rawahu ibnu shaban min dariq ibnu abbas rawahu wanda ya rubuta mana wannan ba kuwa bane ibn sha'aban ne sunansa abu isiyaga mutumin misra ne ba malike ne a tarjumaminsa na mizani ya kama na wannan
وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية أنه كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم
to kaji malai ba mu labari bayan wannan fil hadisi al-akhar alladhi ruwahu an ma'awiya wanda aka rawaito daga ma'awiya annahu kana yaktubu ma'awiya yana rubutu bayna yadayhi a nan gaban wannan annabi namu to ya annabi ya ce da hi فقال له ألق الدوات ma'awiya ya dauki alƙalamin sai annabi ya ce alƙiddawa ta kaɗan ya haka in ka ɗauki in ka dangwalo kar kar ka ɗan kaɗa sai ka iya kaɗa alƙalami ba kurin ya ɗauka abu dunguza ka zo ka ɗora ba sai ka ɗan kaɗa annabi ne ya koya masa haka وحرف القلم Annabi ya ce ɗan juya ta haka da ya rike haramin nan yanke da ɗan juya ta ɗan dirge ta haka annabi ya ce mana dirge alƙalamin shine harafin dirge kaji annabi in mutum ya gaya ma ina kake jirge ka ce annabi ne ce da ma'auya ya rike alƙalam haka ya ce ɗan jirge ta shine jirge ta ka san mu rubutun jirgin akwai daɗi ina yin rubutu da kallo ake yi ba mala adam ya sani in na zauna na kofa kuma na na birnin ma haka rana ɗaya yau in ka bani rubutun izawaka dubu kwana biyu nake yi na gama izawaka dubu in ka bani kwana biyu zan rubuta ba kayan ka ba ruwana kullum in zan yi abu zan yi sa alai ma yaro dinnan ni nake musu iza baka sai isiyaka na wannan wanda ya je garmaguwa in sun sa ni kwana biyu ne shi ko mutumin sai ya kirga sai kirga kayan ka tunda baka yarda ba, kirga kirga ina zaune da kirga iza baka tarwaqiya iza baka tarwaqiya sai na yi dubu laisa lokaci ya kaji laisa lokaci ya sai ya yi kirga tsaf kuma in addu'a ne rana ɗaya nake yi iza baka dubu rana ɗaya ne ko ba na zama ina tafe in na je gona na namu sai in je in rike tarbi ne zawo salwa ya zawo salwa ya karfe takwas in hudu na gama na yi zawo ga dubu kuma yawo nake a gonan kowane gindiri dirin ce ya ji zawo ga ya ji zawo ga to haka rubutu kar ka yi da wasa to annabi ya ce da ma'auya dan jirge ta magani jirge ka dan to ya jirge masa to daga nan ya aka yi وأقم الباء ya ce fara dugon ba ba goran ba baɗin fara ajiye ba shi yasa za ka ji a ce ni na ɗiga masa ɗan ba eh ɗan ba sai a ce ni na ɗiga masa amma da zan samu ne a ce ni na ɗiga masa ba a ba ɗan babu ɗa yawwa kar ka kawo ta sagiri kar ka ce ɗan ba kurin ba ɗin ne yawwa shi a kayan addini ba a cewa ɗan littafi ba a cewa ɗan alƙalami ba a cewa ɗan masallaci duk an hana a kayan ibada babu da ka ce ni na ɗiga masa ba ya fi ka ce ni na ɗiga masa ɗan ba ni na ɗiga masa ba za ka ce to sai annabi ya ce ka fara ajiye ban sannan ka jagora kun ji da annabi mai yake koyar rubutu na وفرق السين amma in ka ajiye ba ɗin to ba take za ka yi sai kaɗan jagora kaɗan to sannan a ajiye sun daban ya bar tsakaninsa da ba ɗin
ولا تعوّر الميم to kaji amma karka karka karka haɗe ni a ran kamar yadda a rubutun su larabawan suke haɗewa ka gani kaga kafa kanka hujja ne kenan wala da awurin nima kada ka toye idanun ni a ran ka bude haka annabi ya gaya masa mhm.
وحسن الله in ka zo Allahu ɗin ka kyauta ta rubuta ta dukkanin harafansa ka yi alifin ka yi alifin ka yi alifin ka yi hakurin daga mutum ya gani ya ga harufa ne guda hudu Mhm.
ومد الرحمن idan ka zo a rahmanu alu ja dan kaɗan ja ta sama kaɗan
وجود kuma الرحيم annabi ya gaya ma'auya yake ka kyautata yadda za ka rubuta arrahimi ɗin hima وهذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب kaji wa in lam tafiya ko da ma bai ingantu ba a ruwayan na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka taba yi annabi baya rubutu da hannunsa فلا يبعد أن يرزق علمها
fala ba da baya nisanta annahu yanzu sha'ani an yurzuqu ilmu hada ay Allah ya sanar da annabi ilimin rubutu Allah ne ya hana shi baya yi mhm.
wa yumna alkitabata wal qira'a Allah ya hana yi rubutun da karatu kaman karatu baya yi a littafi rubutun ma kuma Allah ne ya hana yi mhm.
wa amma ilmuhu sallallahu alaihi wa sallam
to jama'a wa ma ilmuhu kaga ilimin da Allah ya baiwa wannan annabi namu mhm.
بلغات العرب وحفظه معاني أشعارها فأمر مشهور kaga lilugatul arabi yadda annabi ya san lugar larabawa wa yibdihi da kiyayewansu ma'ani a sha'ariya sanin ma'anonin waƙoƙin larabawa fa'amurin mashahurin wannan lamari ne fa shahararre ba wani abu ne ɓoye ba قد نبهنا على بعده أول الكتاب alƙali ya je kan kada na bana ya ce hakika an faɗakar da mu ba ala ba'ar ya ga yayinsa a farkon wannan littafi ma mhm.
وكذلك حفظه لكثير من لغات kuma الأمم waka zalika haka nan hibzuhu da kiyayewansa likafirin ga yawa daga lugan al'ummatai kowane al'umma annabi ya san lugar su mm.
كقوله في الحديث سنة سنة
kaji annabi da annabi ya ce da aka yi abu ya yi kyau ya ce ya yi kyau sai ya kawo lugan su ya ce sana sana to ya mai ake nufi da sana sana وهي سنة بالهبشية yanzu annabi ya yi yaren habashanci shine yaren ethiopia mutanen birnin addis ababa annabi ya ce sana sana sana sana ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau yi ne sana din kuma ya juya yaren ya yi habashanci Mhm. idan Ba- habashancin ya zama ita ce hausa to annabi ya yi hausa idan kuma habashancin ba hausa ba ne to yi kenan ya yi habashanci in habashancin hausa ne to yi kenan ya yi haba- ya yi hausa in ba hausa ba ne to ya yi habashanci a tafi a haka saboda zuwa hausawan suna cewa habashawa ne saboda in ka ji za ka ga yadda tsarin abin yake ai habashanci yawwa ya za wannan baɗin su suka mai da ya gurbin fa'ai gurbinsa suka mayar wau'ai za ka ji suna hausa hausa to amma ya kaga habasha ne habasha su sai ka sa gurin baɗin waukace hausha hausha to in ya zama hausha wannan shine ruwan taya zai zama sin a sai mu je mu nemo hadisi bilali yana kiran sallah yana kiran sallah shi kuma mutumin ethiopian ne Allahu akbar Allahu akbar sai ya ce asahadu asahadu baya cewa ashahadu sai mutane abin ya dame su annabi ya ce ku yi hakuri inna innal inna sinil bilal inda lahi shinun ai sirrin da bilal yake faɗa a gun Allah a matsayin shi shine ruwa yake to kaga tun da shi bilalu yana kiran shi ne ruwa matsayin a matsayin san to mu ma gurbin wancan mu sa san din hausa ba hausha ba hausa kaji yanda abin yake ina fata kun fahimta kuma sannan an samu alai musa ai tsakanin itace da ruwa a ɗaga masa suna ka ce sunan itace mu mu sunan ruwa mu sunan itace sha to sai aka mai da wannan sha ɗin ya zama sun shi ne mu sha ne ai sunan asalin sunansa musha amma ya zama musa to tun da ya zama musa can ma zai zama hausa a mai da shi mai ruwan sun gudare da yawa hakan yakan yayuwa in ya tabbata su mutanen habasha ne to allah ya sa ma su zama 'yan habashan ne hausan ya yi daraja kuma muna tabbatarwa hausan nan akwai daraja akwai wani abu wanda hausa wannan duk inda aka kai ruwa rana sai sun zama mutanen habasha ka san dalili to inda za ka gani a duniya yaren da ya fi kowane yare daraja shi ne ƙuraishenci ai ai ƙuraishi ɗin wani dabba ne aka yi a kogi ai wanda wannan dabbar daga ke sai ya yanke sunanta in dai dabban nan yana jejin nan duk dabban da ya gani a kogin cinyewa zai yi in ya cinye in ya kyanke ya aya ɗansa zai bari a gurin nan ma ɗan ya girma yi ma duk dabban da ya gani cinyewa zai yi gaba ɗaya inda suka zauna wannan dabban sai yankin ya zama nasu to suka ce mu ƙurai hawa mu ce mu sa wa yaran mu suna da wannan dabbar yaran ƙurayyancin zai cinye ko ina da ko ina to ka zai kama hausan ka kula yanzu ba so take ta cinye duniya ta cinye duniya yanzu duk inda hausa ya goyi gida sai ya cinye duniya in kai ba manje ne ma za ka ga yayanka suna hausa in ba fulatani ne ma yayanka suna hausa in ma in yamuri ne ɗanka yana hausa kai bature ma sai dai ya ƙi ya iya ya iya sai dai ya ko ina hausa yanzu mamayewa yake yi kamar yadda wancan dabba na ƙurai yake mamayewa su ma haka to yaran da kaga yana cinye sauran yarurruka a duniya fa akwai wani sirri yaran a gurin Allah duk da ma mu din ba ba Hausawan bane mu mangawa ne da ni Hausawa ne sai ku ce ai malam ko dan bawuye ne yasa yake faɗa ga to duk inda ka gaskiya ka faɗa ba abin da za mu ji Allah ya ba mu albarkacin Hausawan a ba ka ga wannan karatun da ake maka da Hausa ake yi in aka yi da manganci yo in ya bar garin nan waye ne yi ba yi kenan ba sai a nema su jin ma a rasa sai an yi da gaske ba mange ma saboda girman kai cewa zai yi da ma Hausa ya mana ka ji kai dan girman kai Ka ana muku da yaran na kuma ba tsira ba to bare ko dan wani yaran waye zai ji to dalilin Hausan ne za karatun ma yake jin sa a duniya ko ina da da yaran namu ne ba zai kai darajar da wannan yaran ba amma saboda su ma mutanenmu kar su ce mun bar su a baya ta yi kaga bana mutanen namu mun duba wasu surori mun fassara musu na ɗaya alfajar ai gaskiya ce to ya sa muka fassara musu walfajar walfajar muka fassara musu da manganci in kun je ku neme mu walfajar za ku same mu ko muka je can muka fassara amma aka kawo labarin duniya ayar da ta karo duk abin da muke bukata na wa'azi da tayin kiyama an fassara da manganci shi ma wal fajr wal yalin ashar al fajr jire to ta nan muka fara musu wal yalin ashar kawo mewu kaman da tandiro kan jijjibuna zuro nan diro kaman da ya kawo mewu kan jijjuna zai bayan nan diro jadi shafaiya wutariya wa laili idha yasar to an ne nuna zan bano kan manga awul ne za wa ne zai fahimci ba wani da ya alfajir mayo walfajir an da ci wandi kwaro wanda da ya amma ita salo na mayya na zan an da ci wandi kaman ku manga an jiri duniya ra kado yaro manga an jiri fani Allah ya gane da mu wannan kuma da muke fayyan Hausawa to Allah ya ba mu albarkacin su mu je gaba kadan na'am wa qawlihi wa yaksurul harju wa qawlihi badan sa arwawa shekani da ya ce ya kasuru laharjo yaƙi ya yawaita mai annabi ya ce wa huwa laqatalu biha ne wato kaiwa da ita a habyanci kenan wa qawlihi fi hadisi abi huraira radiyallahu anhu ya zo daga hadisin aba huraira kuma ashkan badar da da annabi ya ce a shekan badar da wannan kuma yare ne na faransanci yanzu annabi a nan faransanci yake faransa faransai eh, wanda tana fase lafe faransai can yaren mutanen Nijar ba eh, kasan turancin su ba irin namu bane ba girama English bane eh, turancin za ka je farta farta fanti fartantantante farta sama santa fartantante eh za ka je haka suna yi to wannan yaren ma annabi da yana yana musu shi ya fi zama iya ba a gun annabi haka koya yanzu ya ji a faransanci haka ma ingilishi din girama din in annabi yana yi anan za ka ji original english da kake sai gurin manzon Allah sallallahu alaihi duk wasallam wani yare na duniya Allah ya tattara ya bashi to kaji yanzu annabin faransanci ya musu ya ya faɗa a faransancin ay wa jawul badan bil farisiyya ai ciwon ciki yake nufi bil farisiya da yaren faransanci mm.
ila ghairi zalika mimma la ya'lamu bara hadha wa la yaqumu bihi wa la bi ba'dihi illa man marasa darasa to gai- ila gaira zalika izuwa wani wannan daga abin da annabi ya gaya mana mai ma la ya alamu ba wan- wanda babu haza shahin wannan ma wani bai sani ba wala ya ko bare ma a tsaya da sanin duka wala bi ba yi ko da shahi illa man ma rasa darasa sai dai wanda yana gogayya da sanin neman ilimi Mhm.
والعقوف على الكتب ومصافنة أهلها أمره wani hukufi da dukuba alal kutubi da kula da nacewa da littattafan wa musanafatu aliha da kuma wato zama da ma'abuta wannan ilimi shi zai sa a san haka وهو رجل كما قال الله تعالى عنه أمي لم يكتم ولم يقرأ wahuwa gahi annabi rajulin Allah ya yi mutum kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulun nabiyil ummi lam yakatu wa lam yaqra'a mhm.
ولا عرف بصحبة من هذه صفته ko ba taɓa ganin annabi ya aboci wani ɗaya daga ma'abota wannan ilimi ba ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور wala na sha annabi bai rayu ya girma tsakanin mutanen da suke da wannan ilimin ba wala kiratu ko karatu bi shay'in da wani abu min hadhihi al-umuri daga wannan al'amara mhm.
ولا عرف هو قبل بشيء منها
Ah, wala urewa huwa qabr kafin gabanin bayyanan annabtan annabi ba taɓa sanin bi shay'in min da wani abu a tare da shi ba mhm.
قال الله تعالى
da an gabuji aya na 48 Allah yana cewa وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون haka Allah ya faɗa إنما كان غاية معارف العرب النسب وأكبر أوائلها والشعر والبيان inda ma kana gaya da ma'arif arabi kaga matuƙa na gayar sanayyar larabawa wato na nasaba wa ka fare a wa'iliya da sanin labaran abubuwan da yake faru wa shi'iri da waƙoƙi wani bayani da bayani mhm.
وإنما حصل ذلك لهم بعد تفرج العلم ذلك wa inna ma hasala zalika hakan yana saduwa da su ba da tafarruji li ilmi zalika da- bayan an hada musu da ilimin haka wal ijgali da shagaltuwa bi dalabihi da neman sa mhm.
ومؤنم ومباهسة أهله عنه kuma da mubahasati ahlihi anhu da bincike da zama da ma'abuta wannan zamanin wa hadha fannu وهذا الفن نقطة من بعد علمه صلى الله صلى الله عليه وسلم
wa hadha fannin kaga wannan fanni nukudadin kai ka ce ɗigo ne na ruwa min bari ilimi daga kogin ilimin wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam ولا سبيل إلى جهاد الملحد لشيء مما ذكرناه wala sabila babu wani tabarki ila jahadil mulhidi wani mai bauɗewa yayi jayayya bishayin da wani abu ima zakarnahu daga abin da muka ambata muku dinnan babu shi mhm.
ولا وجد ال- ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه wala wajada kuma da hilalan kafirai ba ba za samun wani dabara fi dabai a ce sun ije ma na sassana wa abin da muka bayyana muku na warjan nasi illa إلا قولهم أساطير الأولين inda wani abu abin da za su faɗa kenan sai da su ci asatir lawali na amma ba su da wata hujja Mhm.
وقولهم إنما يعلمه بشر wannan shi za su faɗa suratul nahl aya na 103 Mhm.
فرد الله قولهم بقوله Mhm.
لسان الذين لسان الذي يلهدون إليه عاجمي وهذا لسان عربي مبين aya na 130 a nahali Mhm.
ثم قالوه مكابرة العيان sun makalo suka faɗa ga muƙabira saboda girmamawa mu'ayyanatu ganin ido al'iyanin ido da ido na فإن الذي نسبوا تعليمه إليه إما سلمان أو العبد الرومي kaji fa innal ladhi nasabu ta'limu ila wanda ake nasabtawa cewa wai annabi ya koya gunsa suna faɗan haka imma ko ya zama Salman al-Faris to in ko Salman al-Faris ne ko kuma Abdul Rumi ko ya zama Salman al-Faris ko ya zama Abdul Rumi baya bace su biyun wannan Mm.
وسلمان إنما عرفه بعد الهجرة ونزول الكثير من القرآن وسلمان هي سلمان الفارسة إنما عرفه إنما بيتن أنه بعد الهجرة سيدة فباين عن قوله ونزول كثير من القرآن باين آيوي ديوا دقى القرآن سنسوقا وظهور ما لا ينعد من الآيات
وظهور دبينا ma la yan'addu abinda ba zai kididdigu ba min al-ayati daga ayoyin al-qur'aniya aw al-mu'jizatil burhaniya wa amma ar-rumi amma kaga yi abdul rumi din wannan fa kana aslama wa kana yaqra'u ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam
shi abdul rumi fa kana aslama ya musulunta wa kana ya qara'u ala nabi ya zo ma gurin annabi yana karatu to kaga nan tun da ya zama yana daukar ilimi a gurin annabi ai magana ya kare wa kutulifa fi ismihi a sunan na zama an yi sabani wasu malaman sun ce ya ishi wasu sun ce bil'amu wasu sun ce jabar wasu sun ce ya sare ba tsaya guri ɗaya ba
وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم
wakila wani kawai aka ce bal kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yi yajlisu indahu indal marwa wai an ce a daidai wajen dutsen marwa din an ce annabi yana zama a gunsa wakilahuma wa kilahuma jami'ul ai lisan dukkanin su har yanzu gwaranci ne ba larabci bane ai wa humul fusaha'ul ludd wal qudaba'ul wa lusunu humu domin su alfasahu fas- masu fasaha ne luddo wanda sun zalfafa ka ce kauman ludda shine luddo wal kudaba wal lusuni masu kudaba ne bisa ga harshe Mhm.
قد أجزوا عن معارضته ما أتى به kuma kada hakika ajazu sun gajiya an mu'awalat wato bisa ga ma'ararati bijirereniya ma ta bihi na abin da aka zo da shi Mm.
والإتيان ko بمثله kuma a zo da misalin sa din duk sun gajiya da haka بل عن فهم وصفه وصورة تأليفه ونظمه barbar maganan ka an fami wasu bihi ba yadda za a yi fa su fahimci abin da aka siffata shi abin da ake gaya mana kenan bal an fami wasu bihi wa surati talibi da kuma suran yadda aka shirya hidin wa nazamihi ف- نعم، ونظمه Mm.
فكيف بأعجمي ألكنا ya za a yi bare ma ku larabawa kun kasa mutumin da yake bagware alkana mai gura-gura a harshe a ce kuma yi zai zo yayi ai ba zai yayi ba Mhm.
نعم madalla وقد كان سلمان أو بلعام الرومي kaga in ya kasance yi salman al-farisin ne kuma Abd- ko kuma abdu ko kuma abdu rumin ne ko kuma bil'amun rumin ne Mhm.
أو يعيش أو ko ya جبر ihi din ne ko jabarin ne ma dai أو ko يسار yasarin ne dai على اختلافهم في اسمه kaji bisa ga sabanin da aka samu akan sunansa Mhm.
بين أظهرهم يكلمونهم مدى أعمارهم bayin azhurihim tsakanin wato ya kasance a tsakankanin yukallimuna suna zantarwa yukallimuna suna zantar da su bi madda amarin iya tsawon rayuwansu Mhm.
فهل هكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد صلى الله عليه وسلم
fahal to alƙali ya ce da mu wai shin hokiya an hakaito ne an wahi da minimum ɗaya daga cikinsu shehun wani abu sudurin shehun ma wani abu da ya gabata min misali ma kana ya ji bihi da irin misalin da wannan annabi na annabi muhammad ya zo da hina ayoyi ma- bahira wal mu'jizatul qahira yanzu an taba ji mhm.
وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك wahal uriba to yin an san wahidin ɗaya minu daga cikin su bi ma'arifati da sanin shan wani abu min zalika daga cikin waka mhm.
وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده وادعوا بدلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا
wa ma mana'a da abin da aka hana adu makiya fi na izin a wannan yayi alaƙa zira da adadi ga yawan adadinsa wa du'ubi da kuma tsandauri salbihi na baya wa kuwa ta hasadihi da kuma girman hasadan da suke an ya jilza ila raza na cewa ya zauna zuwa ga wannan fa ya kudu anhu فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به kuma yanzu ya rike abun wannan amma yu'aru bihi abin da zai zama bijirere ne a gare shi na'am ويتعلم منه ما يحتج به على كيئته
wai da allamu minu wanda zai sani a nan gare ya ma ya taji bihi na abin da zai bukatu ala shi ajihi ga jama'a ta sa mhm.
ka fi'ilin narar bin al-harisi kamar aikin na daru dan harisu wanda ka san ya mutu kafiri kafiri aka kashe shi mhm.
نعم بما كان يمكرق به من أخبار كتبه Ima kana yi makariko مم.
saboda ya kasance yi na da rudan harisu ya kasance yana daga wanda yake kawatawa bi min aka ba da kudi bai na dangane da labaran littattafai da aka sabu wala gaba ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم
ba taba jin annabi ya buya ba ala qaumihi ko bisa ga mutanen sa bai buya ba duk inda yake yana nan to saboda haka mu ma ba annabi ne buya ba ka wanke zuciyarka in ka bayyana zuciyarka ta wankuta kullum zaka dinga hango annabi a zuciya Mm.
نعم ولا كثرت اكتلافاته إلى بلاد أهل الكتاب ba kasara ba taba ga annabi yana kai kawo ba kasarat anan taraddadan ne ba ga yana kai kawo ba liktilaji na nuna kai kawonsa ila biladi ahlul kitab ba taba ga yana yawan zuwa can garin laraba can kasan yahudu da nasara ba mhm.
فيقال إنه استم استمد منهم sana wai a ce garin zuwa da dawa ya karu da su to ba zama yana tafiya ba بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغره وشبابه على عادة أنبيائهم bal lam yazal annabi bai guye ba tun daga farkon rayuwa ta sa har zuwa ƙarshen lamarinsa wannan annabi na bai gushe ba a kowane lokaci baina aza yana nan a tsakan kanu yar'azi zagari a lokacin da yake karamin yana bayyana ba ma cewa karami yana nan a yadda yake a yadda aka aka al'ada za a ce wani yana karami a bisa ga al'ada to yi annabi kullum babba ne eh lokacin ma tumaki yake kiwo wa shababihi da salamantaka shi ma tuma- tumaki yake kiwo annabi ala adata an da haka al'adan a- annabawa suke duk annaba suna kiwo to kaga mun mun yi koyi da sunna tunda mun yi kiwon nan ba wanda ba mu yi ba Allah ya taimake mu mun yi kiwon shanu mun yi kiwon awaki in ba yin asako a garin nan ma mu muke fita mai yin asako eh raƙumi ne ban yi kiwo ba amma mun fanshi raƙumi ko amma kakan namu baban namu baba na baba na karimo ma karimo ma a raƙumi a gidan mu aka sani baba na karimo ma gaji baban na mai tumaki ko to barka baba na yana tumaki baba na dama da na tayi ma yana son tumaki a gidan eh to aira to ba barka mu ba yanzu mun yi kiwon tumaki mu na tarar na yi wannan din shi kenan nan gaba kai ka ji da kanka kai kallo na Don ka je ka ji da kanka Allah ya yarda eh Allah ya taimake mu mun yi kiwo mun yi na awaki mun yi na tumaki a gidan mu tumaki ko baba na ba mun kura mai karimo ma mai raƙuma to kaga mu Allah ya taimake mun yi koyi da sunnan annabi yaran namu wata ran kun zo daga rani sai a nemi raƙuma a baku ko a tumaki ku je ku yi kiwo ku kuma ku yi sunna kar ku- kar ku zama dan maraya do- dogo haka ku yi ta tafiya ba kar ba ba ba sunna ka san mutum ya tafi karatu sai ya saurin girma ba wahala in ya zo a dinga nuna masa a dinga kai kuna zuwa kuna karban a sakon garin nan kafin ku tafi kwana ɗaya biyu ku na nan garin da na nan garin kuna a sako kuna kiwo to alhamdulillah kaga nan gaba kuma kun yi kiwo Allah ya kamu je gaba kaɗan na'am ثم لم يخرج عن بلادهم إلى في إلا في سبرة أو سبرتين لم يدل فيهما مكثه مدة يعتمل فيها تعليم القليل فكيف الكثير Ra'ayi, sai malam ya gaya mana har ila yau bayan wannan duk wannan abu ne wanda wannan shugaba namu a cikin al'adan annabawa su mallam ya kari annaba bai fita ba an biladi ba gagarin su illa bi safar safaratin bulaguran da annabi ya ma bai fice ɗaya ba aw safaratai ne ko bulaguro ɗaya wanda suka tafi da ka amman sa abi ɗari da kuma sai na abdul madallai bai fice bi ba bulaguran Mhm, lam ya lam ya tsulbi ma maka ji ma can kasan nasa da yaje bai dade da zama ba nan da nan annabi ya da muddatun babu wata mudda ta tamilu wanda har za a dauki bi ta'limul qalila ce har an dan zauna an san wani abu kadan fa kaifa balantana ma alakazira ce an nemi ilimi da yawa Mhm.
بل كان في سفره في صوبة قومه ورفاقه وعشيرته لم يجب عنهم to gaji balbal magananka ka rabi safari a balaguran ma da annabi ya bi su ba da kaumin mutanensa suna tare da shi warfa'at wa warfaqihi da ayaransa wa hirati da danginsa lama yajib anu bai buya cikin su ba kamar yadda ya zama na cikin littafin an anwaru ko da aka je Syria wala kala ba halu bazan tana ce halansa ma bai saba ba مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى هبد أو قي- أو قس أو to كاهن muddatu maqamihi bi maka muddin zaman da annabi kuma ya birnin makka min ta'alimi na sani wabdi lafi ko kuma ga yana kai kawai la habarin zuwa ga wani fada aw qasin ko wani malamin nasara aw munjimin ko wani mai malamin taurari aw kayin duk annabi ba taba ji ya je gurin wani ba بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به معجز القرآن قادئا لكل عذر bal bal maganan ka law kana ba'du haza kulli bayan wannan ma daka la kana majiu ma atabi kaga da kasancewan zuwa da abin da annabi ya zo da su mu'jizan gajiyawa ce ta alqur'ani ka da yanke li kulli udhrin ga duk wani hanzari eh.
ومدهرا لكل حجة ومجليا لكل أمر in kaji shi kenan mala ya gaya mana bayan wannan kuma ya ce mana ha ila yau wa mudhiran gu ne mai santsi li kulli wajatin ga kowace zazan mudilan wajen guzarwa dafa'an da ijewa li kulli wajatin duk wata hujja mujalliyan a bayyane li kulli amrin abu ne a bayyane ga kowane lamari mimma yaluhu alayhi mukailu rabiyatihi wani abu ne wanda kowa ya riga ya sani to ma zai iya nan ko ya yarda alfarma wannan annabi na yawa to ga tafi za a baku kowa ya karanta kafa ɗaya muna yi ne ga kanmu kowane irin masifa na zamani Allah ya kare mu da shi alfarman wannan annabi na eh duk wanda aka bani mutum ya daure ya karanta daidai ku daina gaggawan karatu mu samu ladan abin yawa Allah ya sadara kai wannan annabi na aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama wanda bai samu sai a bashi to ga hannun kana ɗauka kana miƙa musu la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ila salati a karanci fatiha gaba uku bismillah da kulwa kafa uku dukkan masifin da muke ji yana faruwa a sauran gurare wanda abin ya same su Allah ya kare su mu da abin bai same mu ba Allah ya sa mu a kariyar wannan makaranta namu Allah ya kiyaye ta da almajiran mu da garadan mu da yaran mu a kowace irin masifa Allah kai mana hirmi Allah ka kare mu ka kare jama'ar mu dukkan abin da zai zama fitina Allah kai mana magani dalilin wannan saifin jama'a kowa ya kudiri niyya ka sa bukatunku na alkhairi da naku da namu wanda ba bayin littafin ba ma ya kama salatin annabi in ya zo a shiga cikin addu'a dukkanin mu Allah ka mana arziki Allah kai mana lutufi Allah kai mana rufin asiri wannan zama Allah ya sa mu ya gaban annabi a duniya Allah ka sa asirin mu ya rufu a lahira Allah ka sa mu je a sa alfarman shehu tijani alfarman bayan Allah na gari Allah mu roƙe ka saboda darajar wannan annabi namu duk wanda suka yi imani da addu'o'in da muke bukatun su Allah ka biya musu namu bukatun gaba ɗaya kwatan kuma Allah ka biya mana darajar wannan annabi namu Allah ka lamunce darajar wannan aya darajar wannan ismi mai girma duk bukatun mu Allah ka biya mana حي بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أن صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جود بين كل من صلى الله عليه وسلم في قلبنا الإيمان وتابعنا القرآن وتبين الإيمان ولا يتدب تولي جهاد نور الجنات ونور النعيم ونور نور الله وعلى آله وصحبه ربنا ورب الملائكة ورب تقبل منا إنك أنت السميع العليم الفاتحة عينيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن